أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق وإنا لصادقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ احضري لنا بهذا المحضر وساطه نظرة تأتي لنا بالظفر الله سبحانه وتعالى bayan ‘yan aljanna sun shiga aljanna sai ya ce wa za'ana ma fi sujurihim min ghayrihim mun ce a ci a wani yankin zukatansu min gilli na gita da kiyayya ihwanan sun zamo yan uwa mutakabilin wanda ke fuskantar juna ala surure a kan gadajensu kana aliyun sai na ali ya bi tsarin karramallahu wajha yace arju ina son an ta kuna hadihin ayatu wannan aya mai girma nazartina ana wa Uthman wa Zubair wa Aisha wannan aya ya zama dan mu ta sauka mu ne za a ɗebe mai yayye da muke ba junan mu ni Ali na Abi Talib da Sayyidina Uthman da Affan da Zubair bin Awwam da Sayyida Aisha Az-Zubair زبير بن العوام يخاطبه الرسول أن من زن الله صلى الله عليه وسلم نعم كان لشي وترانا سنة تجن سقيفة بني ساعدة من زن الله صلى الله عليه وسلم يجا زبير يارك حنن سيدنا علي بن أبي طالب يارك كان كم كيرن أبو طالب من زن الله صلى الله عليه وسلم سيجي مشي أتحبه كان أسم علي sai ce kwarai ko ya rasu Allah ina so ne maza Allah ya ce to qatiluhu wa antum salihu idan Allah ya muku tsawon rai wata rana za ka fito kana yaki da Aliyu da Abi Talib kuma kai abba ka da gaskiya annahu yuqatilu aliyan annabi ya ba shi labarin zai yaki Aliyu da Abi Talib a waqa'atul jamal wa huwa yaslimuhu shi abba da gaskiya a lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la ya masuhun fi hana sabon wahala ba ta samun yan aljanna a cikin aljanna irin mutum ya aiki ya ce wai na gaji to ba gari a aljanna wa ma hum min habi mukhrajin yan aljanna ba abun fitarwa suke ba daga cikin aljanna idan da halin janna idan yan aljanna sun shiga aljanna Allah ya samu cikin su la yakhrujuna minha abadan ba su fitowa daga aljanna har abada لأنه لم يبق في صدورهم جل saboda ba kiyayya a cikin zukatansu Allah tabaraka wa ta'ala yake ya Muhammad ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam nabbi ibadiya ka ba bayina labari anniya ana daga furun rahim ka ce musu ni ne mai gafara ga muminai ni ne mai rahma da jin kai gare su wa anna azabiya ka gaya musu azaba ta da na tanadar wa masu sakona huwa da azabul alim shine azaba mai raɗaɗi duk sanda Allah ya ambaci wa'adu sai ya biya mai da wa'idu dan mumini ya haɗa ɗabi'a guda biyu ya zamo khaiban rajiyar yana jin tsoron Allah yana ƙaunar alkhairin Allah abadan ha abadan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nabbi ibadiya anniya ana al-ghafurur rahim ka ba bayina labari cewa ni ubangijin su mai gafara ne mai rahama ne sai ce wa anna azabi ita azaba ta huwa al-azabul alim ita ce azaba mai raɗaɗi ka ganin nabbi ibadiya bai ce bi gufurani wa rahmati ba na bi ibadi bi gufurani wa rahmati bai ce haka nan ba bai kawo masari ba sai ce anni ana da gafurur rahim sai ya kawo sunan ni ne mai gafara mai rahama wa anna azabi azabata bai ce wa ana da mu'azzibul mulimu ba ni ne mai mutane azaba mai dan ka samu su azaba ba sai ya ce wa anna azabi azabata wal azabu alim kaga lakin akadar rahmata Allah ya karfafi rahma a shadda min al'azab fiye da azaba haitu wa saba nafsahu fi al-maghfira wa rahma sanda yake a ba bayi labari na bi ibadi gufrani wa rahmati to madadin yake na bi ibadi gufrani wa rahmati sai ce da jirgibati anni ana alba kuro arrahim ni ne mai fara gafara bayyana rahama da jinya to wajen wa anna azabi bai ce alal mu'azzibu ba sai ce wa anna azabi huwa azabu zalim ya sifanta zai ne da gafara da rahama da yake ana da kuro rahim amma wa azabul azaba ilayhi ita azaba ya raba ta gare shi yace wa anna azabi huwa al'azab al'alim lam yaqul ala al-mu'azzib al-mu'lim ni ne mai azaba mai sada da ni bai ce haka ba kamar yadda Allah ya ce man khashiyar rahman wanda ya tsoron Allah kullama da kara wa'adan da kara wa'idan duk da Allah zai faɗi alƙawari zai hada da narkon azaba liyakuna al-mu'min da mumini a duniya ya tsiro bi janahaini ana so ya zama tsuntsu wanda ke tashi saman fukafukai guda biyu fifiken kana dama tsoron azaba Allah fifiken kana hagu ya zama raja'in rahman Allah hada fi haƙƙin awam amawa suke da alkhawfuwar raja'u suna tsoron wuta suna son aljanna amma shi haƙƙi da kawas wanda suka wuce amawa sun kai matsayin hasawa mutane na daban to su ba su bukatar kawo ba su da rashawa fayu jalo kawuhun tsoronsu bilkafi sai ya koma alkafu damuwa shi ne cinkewa wa rajawo rajayinsu bilbafi sai ya zama ya buɗe budewa yarwatawa ma'ana wa'inda yake kasawa ne su ba su ganin kowa sai Allah suna tsakanin albasu wa alqabu albasu wa alqabu Allah shi ke bayarwa in sun ji daɗi sun yi farin ciki sun samu basu kuma in ba su samu abu Allah an ga bai ga damar ba su ba to sai a ce kababa ya danke hannu ne ana cikin talauci ana cikin rashin lafiya ana cikin fai ana cikin tsoro alfarko abin da ya sa su manya ba su ganin alfawar raja saboda alfawar in kaji mutum na jin tsoro limamin takabaru ga wanda zai iya faɗo mai nan gaba wata wutar jahannama da zai faɗa mawa war raja'u in ka ji an ce mutum na da raja'i shi ma limamin takabaru ga wanda yake son ya samu na gidan aljanna war hawa waliyan Allah manya la yantafituna ba su taɓa waigawa ba liman takbarin ga wanda ke zuwa nan gaba wala malin ko wanda ya wuce da gaba da ɗazu da yanzu da an jima da jiya da yau da gobe duk ɗaya su ga alibai hukumun hukuncin su hukumu wakati hukuncin lokacin da suke rayuwa a ciki idan ara shekun ya milu ma'al kamfi in kaba idan wani abu da ke sa bakin ciki ya bijiro to sai su bakin ciki sai zama sun damke suna cikin kanku ɓacin rai amma da hukumi da wakati sun san haka Allah ka son ganin su cikin damuwa. Hau in fasadu idan Allah ya kawo yalwa in fasadu sai su saki jiki da hukumi da wakati saboda hukuncin lokaci. Wai da sarakau idan matsayin ya ƙaru daga makamin amawa da na hasawa suka kai makamin hasatul hasa يبتلى الخوف والرجاء بالأنس والهيبة ألوكة صوران درجات سوء يا قوما الأنس والهيبة suna ɗaya da kewa da Allah sai su ta dariya su ta murna idan kuma ka kan cikin bacin rai to tsoron Allah da kwanciyar Allah ya sa suka shiga haiba ya tajallal haƙƙu a lokacin Allah ne ke masu tajalli بالجلمان سيئة تفضل عليها فهي أتفريت عن رسول سيئة بيوان الله ياسع صفريتي أو يتجلى بالجلال هو الله يبين رسول شنا ذو الجلال والإكرام فتقع فيهم هيبة سيطور الله يكامل سوسن قومي عليهم الله وإذا كملوا إذا سنقال زمامية سنوش مقام خاصة خاصة la yushahiduna jamalan wala jalalan ba ruwansu da wani abu da ake ce wa jamala da jalala bal kamala mutlaqan ko ni Allah ya yi mai kyau duk abin da Allah ya abu ne mai kyau kamala mutlaqa ta Allah za su gani shi Ibrahim da kanshi ya ce Allahu akbar ma'ana daga alkhawfu raja mutum zai koma bainal basti wal qabdi daga nan sai ya koma tsakanin al'unsu da alhaiba daga nan sai ya koma tsakanin aljalalu da aljimalu in ya kammala sai ya samu alkamalu alkamalu lillahi wa hadu ta ga bakwai kenan alhauku alrajawu albasu alkabu alhaibatu al'unsu aljalalu aljamalu alkamal tare kenan adadin makama biki ne tsara guda tara wannan biyu ka ba su labari ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam an zai ibrahim ga bakin annabi ibrahim al-mukrami wanda ya abun girmamawa wahun mala'ikatun wasu mala'iku ne suka kawo ma annabi ibrahim alaihi salamu ziyara اثنا عشر سقوم شاكر أو عشرة هو سقوم أو ثلاثة هو سقوم أما يقول سنة وليه منهم جبريل أو جبريل سجنس ليسوا بغيرهم باباكي بلي أما الله يأتي مصطيك إبراهيم باكي عن إبراهيم سوى ملائكة عن الله ملائكة ملائكة ولكن إبراهيم ظنه ضيفا النبي إبراهيم ليه كذا تنبع إيه wasan mahun bai ka yake musu baki wasan da kallahu kawai ibrahim sai allah ya gaskata maganar annabi ibrahim fasan mahun bai bai shi ma allah da zai ba da labarin su sai ya ce ka faɗi labarin bakin annabi ibrahim ila akhirin jihadi har duniya ta tashi sunan wa'annan mala'iku bakin annabi ibrahim هذا ضيف إبراهيم لا بارم باكر أن إبراهيم كينان المكرمين ما سجمع أو الله شيخ الإسلام وسعادة الأنام مولانا شيخ إبراهيم نياس رضي الله عنه زي باب حديثي wani hadisi ne bakon hadisi kuma mai girma kuma mai ban mamaki kuma mai albarka idan mutum ya rike shi shehu ya ce wa kan zakarwa hadisan musulsala malamai sun samo mana hadisi mai sansana abin da aka ce masansana daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani lissiyafa wanda ya kunshi maganar siyafa alal aswadaini idan kai ma mutane ba kunci ka sauke su kan ba su ruwa da dabiru alma'u wa tamu to an samo hadisi al-muttasil hadisi ya sami da manzon Allah ila Ja'far as-Sadiq an samo daga Ja'far as-Sadiq sharifi ne mai girma Ibn Muhammad al-Baqir dan Muhammad al-Baqir shi kuma ya ji daga baba ne Muhammad al-Baqir shi kuma ya ji daga baba ne Ali Zaid al-Adili shi kuma ya ji daga baba ne Husayn ibn Ali shi kuma ya ji daga baba ne Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu shehu ya ce wannan ita ce kansa da tufa silsila wanda yake babu irinta saboda duk wanda suka rawaito hadisin dukkan su sharifai ne jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan kana son labarin Musa Kazim da Muhammadu Bakir da su Zainul Abidin sai ka koma littafin Nurul Absar fi manaqib ahli bait Nabi al-Mukhtar ya wari babu ba na bayanin wasu sharifai guda goma sha to wayannan sharifai duka suna ciki to wannan hadisi mai girma an samo daga sai na ali ne abi talibin karrama Allah wajahu yace adabana rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya muna liyafa liyafar da ya shirya muna a sai tattalin liyafa ce abu biyu aure dabino da ruwa shi ne liyafa manzan Allah annabi ya shirya mana liyafa ta dabino da ruwa a gida ne ɗan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana man azafa mu'minan wahidan wanda ya sauke bako guda a gida ne masu masaukin baki na biyu wanda ya sauke bako guda a gidan shi فكأنما أضاف آدم كما يثبت عن النبي آدم عليه السلام أجلج الإنسان متن إذا وجد ضيفا وأكرمه إذا جئت أبو باكو يجمع ماشي يكتب له ثواب من أكرم آدم za a ba shi lanar kamar ya sauke uban mutane annabi Adam a gidan shi duk wanda ya sauke bako gidan shi bako guda lanar ga Allah kamar ya sauke annabi Adam saboda shi ne uban mutane waman na'am waman akrama adam wanda ya girmama annabi adam faqad akrama jami'a bari ya girmama dukiyar annabi adam waman azafa mu'minai annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya sauke bako guda biyu a gida ne fa bi annama azafa adam wa hawwa kamar ya karɓi bakoncin annabi adamu da sai da hawa wadaka hadisi ya zo annan salatata wanda ya sauke mutum uku a gida dai ka jibril wa israfil wa mika'il sai ka ce ya sauke mala'ika jibrilu da israfilu da mika'ilu a gidan shi wal arba'atu wanda ya sauke mutum hudu a gida dai ya yi baki guda hudu ya sauke su a gidan shi to wannan Allah zai ba shi lanar kakira a cikin taurati wal injil wal zabur wal furqan Allah zai ba shi ladan ya karanta littafin a taura har ya sauka da injila da zabura da qur'ani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wani amsata wanda ya sauke mutum ya yi gida dai ana ganin ya ci bari ya sha wuya to ladan shi ga Allah sauke mutum biyar da ya gidan shi kamar sallar hamsa kamar wanda ya yi salawatul hamsi fil jama'a a cikin jami'i daga asuba zuwa ishirin min awwal bar'in halqi tun daga farkon halitta ila nihaya har duniya ta tashi duk salawatul hamsi din da aka yi da jami'i to Allah zai ba shi ladan kamar yayi wasu tata wanda ya sauke bako shidda a gidanai كعيسي ستين رقبة كبيا أن تباوى ستين من ولد إسماعيل دقيقو كان عدد إسماعيل والسبعة وأن يسوتي متم بقي أجلالي تغلق عنه أبواب جهنم السبعة ألا زي كل من قوبة بقي جهنم duk wanda ya sa a mutum bakwai suka zo gida ne suka kwana ya ba su abinci ya girmama su wannan mutum bakwai sun lamunce mai za a kulle kofofin wuta ba za a bari shi ba wasamaniya wanda ya sauke bako tafi a gidan shi tuktau na hu abuwa janna a samaniya za a buɗe mashi kofa takwas daga kofofin aljanna guda takwas wanki ta'ata wanda ya sauke bako tara tujibu hasanatin kafira Allah zai rubuta mai lada mai ɗimbin yawa la tu'addu wa la tusa ita ba a iyakance ta ba ta fi sabuwa wal ashra wal ashrata wanda ya sauke bako goma a gida ne tujibu tana wajabta ajra man salla wa sama wa hajja ila yawmil qiyama Allah zai ba shi ladan duk wanda ya yi sallah da wanda ya yi azumi da wanda ya haji har aita shi kiyama هذا حديث مسلسل وانا حديثي ليه مسلسلة حتى من ذا الله صلى الله عليه وسلم للضيافة وانا كي مكان اكون ضيافة نعم
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال و- ومن يقنط
قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين
wannan hadisi da muka karanta yanzu hadisi ne wanda ke nuna falalar girmama bako manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wanda ya ba da gaskiya da Allah ya ba da gaskiya da ranar tashin kiyama to ya rika girmama bakon shi da haka girmama bako wajibi ne an samu hadisi wanda ke cewa a siyafatu talata bakonci na dole kwana uku dalilin a siyafatu talata wasu musulmai ne da sun je mutanen gari kaza sun musulunta sai su ce su kai musu ziyara in sun kai ziyara a yi ta yankan dabbobi ƙanana da manya ana dawa musu abincin da ba su iya ci gida madadin sati ko sati biyu sai su yi sati uku wani waje su yi wata sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya rasulullah to mu je mu musulunta amma yanzu kan gaskiya an samu matsala abincin gidajen mu bai isa mu saboda yanzu sahabban ka kullum cikin kawo mana ziyara suke ai wani an ce kun musulunta shi ne muka zo mu taya ku wannan mu taya ku farin ciki da shiga addinin Allah mutum ya yi sati ya kwana goma ya yi ishirin ya ƙi tafiya to daga nan maza Allah ya ce to bari in ba ku mafita asiyafatu salat duk wanda ya ƙara kawo ma bakunci to abincin da za ka bashi na dole na kwana uku ka bashi abinci yau gobe ka bashi jibi ka bashi kwana uku kenan ran da wani kace mala akwai take hannunka mai sayan masa kare ya zo mala ni ba ko ne kace ai kawo da kwana uku annabi muhammadu annabin ka annabi mu ya ce asiyamatu salat bakunci na gaskiya da kwana uku duk bakon da ya jira ma ya mata ci guda sai kai kai kai dama duk da an gaya maka wani bawan Allah ya kai ziyara ga wani bawan Allah wannan shehu Ibrima guru shi ya kawo wannan labari a littafin shi mai suna annawatu hikadariya sharhin shiriya to nan ne shi gibi mai kawo ta hikaya mai ban mamaki ya ce wani bawan allah ne ya je ziyara wani gida da ya je ya yi ne ya kwana ya ƙara ya yi ne ya kwana har ya sati guda har ya sati biyu da ya sati ne sai mai mijin ya ce ma matar ba kwan ga kuma bari mun lalace kin ga kullun da kyan tafi muka ci da kyan tafi muka sha to yanzu ya ja mana zaune abincin mu kullum ba mu koshi ya za a yi tafiya ta yi sai matar ta iya makirci ta san mata makirci gare su Qur'ani na cewa inna kai da kunna azimun makircin ku ya kuma ta mai girma ne sai ta ce mai gida ka bari mu shirya faɗa na wasa tun da dai yana na cikin zaure sai mai faɗa da kai yan hayaniya ta yawa in ya shigo ni na san abin da zan bai sai mu kore da wayo ya bar gidanka tun da sunan kwana guda kwana biyu ya yi sati ko ya yi tafiya to shi ke na ranar da safe sai ana kaya kaya kaya kaya ana ta faɗa mata da miji suna ta faɗa sai ba ko daga cikin zaure sai ya ji mata ta ɓaci miki sai miki shi kuma ya ɓaci mata sai ba ko ya ce sallama ba an taɓa yake wa ɗaya ce subhanallah ya ku masu gidana ni ba ku ne har na ji kunya ina ba ku kuna faɗa dole ku yi ku yaɗe da juna a yi haƙuri a kai zuciya nesa shi kenan sai mai gidan nan ya ce to ya kai bako ina so ka zauna kai saurari da hankalinka da idanunka da kunnuwanka guda biyu ka ji da ni da matan nan wa an da gaskiya wa abin da gaskiya duk abin da ta kai manzan gaya ma duk abin da ta kai manzan gaya ma abin da nake mata kuma zan faɗi to shi kenan bayan ya gama faɗi sai aka juyo wajen matar sai matar ta yi sauri ta ce mana ba ko to duk ka da abin da miji na ya faɗi ya ce duk nadiya ta ce to na haɗa ka da girman Allah da zai sa gobe ka daure ka tafiya ka gare ku to da ni da shi wa ya gaskiya wai ta haɗa bako da girman Allah da zai sa gobe ka tafiya ka gare su dan girman Allah da zai sa gobe ka tafiya ka gare ku to da ni da miji na wa ya gaskiya ashe ba kwanan ɗan kullu ba layi sai ce na rantse da Allah da zai sa in ƙara wata guda na gida ban san wanda ya kyauta da ke ci ba. in takamar su kore shi to shi bai tafiya shi na rance da Allah da zai sa in ƙara wata guda cikin ku ba tafiya ta ba ban san wanda ya gaskiya da ke da shi ba in dai kuna hakuri da juna ku yi hakuri to don haka lada ta sauke bako lada ce mai girma amma bakon nan ba a son ka kura kanka abin da kake iyawa kai mashi ba daɗi bako ya zo kayan kaza ka dafa shinkafa gobe sai ka shinkafa ba nama jijiya ga tuwo ba nama kayan zai ce ba girma shi ba tun tashin farko abin da kake iyawa za ka yi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah ya ce ka ba su labari wannan bihu ka ba su labari an zaifi Ibrahim ga labarin bayan annabi Ibrahim al-mukrami wanda ke abin girmamawa a wajen Allah ta mala'iku ne idan ta faru alai sanda suka shigo wa annabi Ibrahim fakalu mala'ikun nan guda goma ko goma sha biyu sai suka ce salama aminci ya tabbata gare ka wai nusallimu alaika salaman sai aka shafe akwai aka yi ijazu hasse ga masu ilimin balaga akwai ijazu hasse nusallimu alaika salama muna gaishe ka gaisuwa mai yawa to sai aka aka goge nusallimu alaika فقالوا سيدك سلاما سلاما ويسلم عليك سلاما منا جيشك ريشوا مجيوا قال النبي إبراهيم يسي إنا منكم وجيون مو ما سجن تورم ونيم ويتدفوا با abin da ya tsaya yana tsoronsu ya ba su abinci cikin su hadda gasasshen sa falam ya kulu suka ce warin nama suka ci tun da ya ji baki na mutum warin nama sai shi wani gaba yan adam ba ha ba min sai fara tsoron su bakin annabi ibrahim suka ce la tawjal kamar jin tsoro kai khalilullah ne inna rusul rabbik mu manzanni ne daga ubangijin ka Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mu zuwa gare ka nubashshiruka mu yi maka albishir bi gulamin alim cewa Allah zai ba ka wani irin da mai yawan ilimi mai yawan sani shine Ishaq ibn Ibrahim. Annabi Ibrahim ya ce, "A'a, abashirtu muni bil waladi yanzu ni za ku yi ma'arbishirin za a yi man haihuwa ala an masaniyar kibaru bayan tufa ya shafe ni na tsufa tukutuku shekara ɗari da ashirin ku ce wai za a haifa man ɗa fa fi ma tubashirun to fa bi ayi shay'in da wani abu ne tubashiruni kuke mun albishir istifhamu ta'jil tambaya ce ta mamaki wato ku faɗi mai injiya an annabawan Allah suka ce basharna ka bil haqq mun zo mai maka albishir da gaskiya alkawarin da za mu gaya ma na gaskiya ne fala takun kada ka zamo min al-salihin daga masu yanke kauna daga rahman Allah wa qal sai annabi Ibrahim ya ce wa man yaqnatu min rahmatir rabbih wa zai yanke kauna daga samun rahman Allah ai ba mai yanke kauna ga rahman Allah illa dalun sai bataccen mutane kafirai annabi Ibrahim ya ce fa ma khatabukum menene sha'aninku ko me Allah bare ku ayyuhal mursalun ya ku waɗannan manzanni da Allah ya aiko zuwa a gare ni
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوه أجمعين
annabi ibrahim alaihi salam qal ya ce ba ma qalbuhum menene sha'anin ku mi Allah bare ku ayyuhal mursalun ya ku wa'annan manzannin Allah mala'iku qalu annabawan nan guda goma ko sha biyu suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin Allah ya aiko mu zuwa ga wasu mutane kafirai mutanen annabi Lut li'ilahihim Allah ya ce tun mu hana ka garin gaba ɗaya mu goma sha biyu illa ala lutin sai annabi lulu da mutanen shi illa inna la munajjuhum mu za mu tsayar da su ajma'i da baki daya da imanin saboda sun yi imani da da mu illa ma'atahu matar shi kadai an ba za a tsira ba kaddarna mun kaddara innaha ita wannan mata ta lulu lamina al-ghabirin tana cikin wa'inda za a halakar wa'inda za su wasu cikin azabar Allah فلما جاء المرسلون لوكتين da manzannin mu na mala'iku suka zo ma ala lutin mutana annabi lutu ala lahu annabi lutu ya ce masu innakum ku qaumun mutane ne munka ruwan wanda yake muna musun su ba mu saba da su ba ba mu san su ba da Allah ku yi mana ƙarin bayani su su ne
قالوا بل جئناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه دابر هؤلاء مقطوع مصبحين
قضينا إليه أن دابر نعم.
فقضينا إليه وقضينا إليه
ذلك أن الأمر وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء نعم.
مقطوع مصبحين وقضينا إليه دابر أن هؤلاء
وقضينا إليه ذلك الأمر نعم
وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون
Na'am. Kalu annabawan na malaikun nan suka ce ma annabi Lutu basta ilaka mun zo maka bi ma kanu fihi yamtarun da abinda suke musu a cikin shi ayyatu kun abinda suke gobartar zai same su na azaba to ya zo musu wa atainaka bil haqqi mun zo maka da gaskiya na cewa za a halaka wayannan mutane a gobe da asuba wa inna la sadiqun mu masu gaskiya ne a cikin wannan magana fasir bi ahlika ka tafi da iyalanka bi qit'in min al-layl a wani yanki na cikin dare wanda bi adbarahu ka bi bayan su amshi alfawo ka tata iyalin ka gaba ka dawo baya wala yantafit amma da sharadi kada wanda ya waigo a cikin ku duk wanda ya waigo to bala'i na samu ne ba waigiya ita tafiya ba waigiya liyan la yara dan kai ya ga azima ma yanzu da bihin musibar da za ta saukan ma mutanenka wanzu ku tafi haihu tu'marun inda aka ce ku tafi shine kasar sham wa qadaina ilayhi sai muka aiko ma annabi nuhu sallallahu alaihi wa sallam muka aiko mai zalika al'amra wannan lamari na halakar da mutane dai to sai muka aiko mai cewa anna dabira haula'i ƙarshen waɗannan mutanen banza mutanen annabi nuhu makaturun za a dace shi musbihin a lokacin asuba ayyakin mu isti isalu Allah zai tumbuke su din sabahi tun da safe waja ahlul madinati mutanen garin sabtu sai ga shi sun gugo zuwa gidan annabi lutu lamma ubiru wai an kai musu labari annabi baiti lutin murdan akwai samari gidan annabi lutu farare son da su hitanan kyawawa wa humul mala'ika wa sun mala'iku bane to sai ga sun zo su yi liwadi da samari da aka ce an gani gidan annabi lutu ashe bala'i ne zai sauka musu sai ga sun zo da sauri ya tabshiruna suna ta farin ciki da murna tsama'an suna kwaɗayi fi fi'lil fahishati bihim su aikata alfasha da mutanen nan bakin annabi Lut. Ƙala Lut, annabi Lut ya ce ma mutane ne, inna ha'ulari, wayannan mutane samari kyawawa, zaifi bakina ne wurina suka zo, fala tattabu, kada ku kanku kunyata ni a cikin su, kada ku tozarta ni a ga kun kama bakina da ƙarfi kuna alfasha da su. Wattakullah, ku ji tsoron Allah, wala tukuzuni kan ku kunya tare a wata aya ma alaysa minkum rajulun rashid cikin koyi babu shiryayye guda da zai gaya ma juna wanga abu ba abu mai abu ne mai kyau ba to ku ji tsoron Allah kan ku kunya tare
قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم
annabi Lut alaihi salam sai ya dawo yana lallashi mutanen nan nashi na sattu yace inna haula'i wayannan samari da kuke gani zaifi baƙina ne fala taftahun kada ku kunyata ni a cikin yin alfasha da su wattaqullah ku ji tsoron Allah wala tukhzuni kada ku kunyata ni bi qasdikum iyyahu na kama su da ƙarfi li fi'lil fahishati bihim nayl wa'id qalu mutanen gari sai suka ce ma annabi su annabi nuhu awalam nan haka anil alamin ashe ba mu hana ka sauke baki gidan nan ba ashe ba ba mu hale ka ga hulɗa da mutane ba tun da ka san yadda Allah ya yi mu ba mu da jiri ba mu da hakuri mun ce gaban bari baki na zuwa gidanka ashe ba mu hana ka ba عن العالمين لو بني سوت باكي أجدنا آه النبي لوط يجي تقدر لكاوى رسول باكي سنو هؤلاء بناتي كذوك أحيانا ما كان إن أورا مكسو إن كنتم فاعلين إذا جئنا صفيا بقاتكم تقوى يوم قوم مزا جامعتنا ma turiduna abin da kuke so min ka ba isharwa na biyan bukata fata zawwaju hun daga iyana mata nan na ba ku qala ta'ala Allah ta'ala yace la'amruka na rantse da girman rayuwarka ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ina rantsuwa da girman rayuwarka ya kai wannan Allah innahu mutanen annabi lutu ya'mahun suna ɗemuwa ko lafi sakrati ya'mahun la ya'mahun wallahi suna ɗebuwa ne fi sakrati a cikin mayansu Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa bi hayatin rasul da rayuwar manzon Allah la amruka ina rantsuwa da girman rayuwar ya rasulullah ma aka saba bi hayati makhluqin kafu tun da ake Allah bai taɓa rantsuwa da rayuwar wani mahaluki ba in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala a kasama ya yi rantsuwa bi nafsihi da kai ne fil Qur'an a wurare fi iddati mawadi' a wurare masu yawa wa kasama bil baqi a saura kuwa بأعلى مخلوقاته دهلت تنشي من يمنيا إلى العرش إلى سدوس الكاف إلى ستوراري إلى السماء إلى التوراري ألا نعلم رسول توسيكا شيو أكتما ألا نعلم إيوا بحياة النبي تركوا من الله صلى الله عليه وسلم تكلمة له سمو تكرم ما وعد من الله تسويا كريش la'amurka ina rantsuwa da girman rayuwarka innahu mutanen annabi lutu la ya'mahu wallahi suna ɗebuwa ne fi sakratin a cikin buguwa da bayan da suke ciki na sanyin alfasha ولم يقسم الجليل تبارك وتعالى ولما يقسم الجليل تبارك وتعالى شو يجي تبقى تبايا sai mu ji Allah na rantsuwa Allah na rantsuwa wani yasa Allah ka rantsuwa yuqsimu lil mu'minin aw lil kafirin duk inda muka ji Allah ya rantse yana cewa na rantse da ƙaf na rantse da kursi na na rantse da kaza na rantse da tauraro to wani yasa Allah ka rantsuwa idan dai mu'minai ne yake marantsuwa ba su buƙatar rantsuwar Allah in kuma dan kafirai zai yi rantsuwa kafirai ba imani da su ba alkafiruna kafirai la yusaddiquna su ba su gaskata Allah ala kulli hali duk rantsuwar da Allah zai ba su yadda wal mu'minun su kuma mu'minai la yahtaduna ba su da bukata likasanihi ga rantsuwar Allah tabaraka wa ta'ala fa hum musaddiqun su mu'minai suna gaskata Allah muminuna su imani suke yi to qur'ani ya sauka da harshen larabawa to ka'idan larabawa za ka ji balarabe na cewa na rantse da rayuwarka na rantse da girman rayuwarka to shi ne shi ma qur'ani sai dai irin yadda larabawa da ya sauka da harshen suke rantsuwa sai ce la'amurka ni ma na rantse da rayuwarka adin da arabi al'adar larabawa annahu yaksimuna fi kulli في كلامهم سنة نقوى أمجلس والقرآن عربي قرآن جهز اللاربي يسوكا أكن هرس اللاربا جاهكا سيئ زما ينا مجلا ينا رسوا ينا مجلا ينا رسوا كم يد لاربا إن سوك قولوا مجلا سيسي رسوا إن سوك قولوا مجلا سيسي رسوا وكما أن الإنسان يتكسم جن يقسم ينا رسوا bi hayati habibihi da rayuwar wanda yake so ya ce na abuka na rantsa da mahalicin rayuwarka to shi ma Allah yau yana rantsuwa da rayuwar wanda yake so shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi rantsuwa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi rantsuwa da gare su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadha al-balad al-amin to al-balad al-amin Allah na rantsuwa da gare su manzon Allah wa kama aka sama kuma Allah ya yi rantsuwa bi asrihi da zamanin rayuwar manzon Allah inda yake wal asr wal asr ita wal asri annabi muhammad shi ya fassara ta fassara mai ban sha'awa fassara mai burgewa yace wal asr aka sama bi hayati Allah na rantsuwa da rayuwa ta in ji manzon Allah innal insan mutum sai manzon Allah ya ce abuja da baki ne abuja nan Allah ka yi lafi ya kusa ya tafi illan ladina amanu sai ma masu imani annabi da baki sai ce abubakar na abubakar ake nufi wa amilu salihat suka yi aiki mai kyau sai ce umar nan umar ake nufi wata waso bil haq sun yi horo da faɗin gaskiya sai ce usman shi ake nufi wata waso bil sabr sun yi horo da aiki hakuri ya ce ali ibn abi talib shi ake nufi ma'ana manzon Allah na son ya ce wanda surar ta su ce wanda surar surar su ce su shidda shi manzon Allah shi adda wani asiri Allah na rantsuwa da zamanin rayuwar manzon Allah to tun da Allah ya rantse da rayuwar manzon Allah me Allah ka son ya ce kamar Allah na cewa billahi la ilaha illa huwa innal insana abu jahal lafi yusir yayi hasara duniya da lahira mana abu jahal ya yi hasara duniya da lahira har ya mutu ba zai yi imani ba wayanda ma suna hasara illa alladhina amanu sai wayanda suka fi kowa imani irin sai na abubakar wa amilu salihat wayanda suka fi kowa yin ayyuka masu kyau manzo Allah ce Umar bin Khattab wata masu bil haq masu horon mutane da fadin gaskiya manzo Allah ce Usman bin Affan tawaso mai son sun yi horo da a rika haƙuri ku ci a rika bi tare da ke wannan tafsirin na wannan sura tafsirin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam to kaga cewa Allah na rantsuwa wani balarabin daji yana tsaye sai ya ji wani alarama yana karatun ƙur'ani sai ya zo a cikin wata sura suratul kafir sai ke cewa wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun wa fis sama'i rizqukum arzikin da za ku samu a duniya to daga sama yake saukowa in ji Allah wa fis sama'i rizqukum arzikin ku yana saukowa daga sama wa ma tu'adun a wanda ake muku alƙawari na azaba Allah zai sauko shi ma ta sama zai sauko sai Allah ya ce fa wa rabbis sama'i sai ba da da daji na bai musulunta ba sai ce hadda nan zuwa fawarar bin samari na rantse da ubangijin sama inna wannan magana la haqqun wallahi gaskiya ce misla ma annakum tasdiqun yadda da kuke yin magana sai ba da da daji nan yace arzikin ku yana sama in ji Allah kuma hadda nan zuwa arzikin mu yana sama in ji Allah kuma har da rantsuwa wai Allah ya ce kawai rabbin sama'i na rantse da ubangijin sama arzikin ku daga sama yake zuwa balalar da dafi da sai ya yi ya faɗi mutu saboda tsoron Allah da ganin girman Allah cewa Allah ya ce arziki hannun Allah ya ce amma ba ya zama sai da ya sha rantsuwa a hasanul basari ya ce lamarin bayan Allah yana da ban tsoro yana da ban mamaki Allah ya dangana mu kan shi cewa shi ne arrazzaku zurku wata mati shi ne yanzu kuma ya sha'u bi ghairi hisabi Allah tabaraka wa ta'ala shi ne karkalla Ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan masha Allah sayyidi Hasan al-Basri sayyidi Hasan al-Basri radiyallahu anhu yana daga cikin shugabannin tabi'ai imam hassan al-basri yace abun mamaki Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaka shi arzazzaq zurku wata mati ya taimaka shi shi ke ba da arziki da wadata inna Allah ya yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisabi Allah kowane lokaci zai ta dangana arziki ga kanshi yace ni Hassan al-Basri na kirga wuri dubu inda Allah ya magana arziki arziki to duk wuri dubu din nan Allah ya dangana ba da arziki ga kai ne. ya ce shi zai baka arziki shi zai baka arziki yace amma wuri guda na ga ashe dan yayi alƙawari to sai ga an kayyata Allah da yayi alƙawari duhu an gaskata shedan da yayi alƙawari sau guda aka ce masu basari ina ne aka gaskata shedan yace qur'ani na cewa bismillahir rahmanir rahim ash-shaytanu ya'idukum al-faqra ash-shaytanu ya'idukum al-faqra shedan ne yake muku alƙawarin talauci na nan ta ne talauci zai same ku wa ya murku da su yawar fasha yana horon ku da mugun abu yana horon ku da albasha shi wuri duhu Allah na cewa shi ne arzazzaku zulku wata mati wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin duk wanda a duniya Allah ya san da shi hasan al-basri yace amma duk an ce ma Allah ba mai yadda ba ashe duk sanda Allah ce ni ne mai bada arziki sai a ce ashe ni ne zan kai arziki ga kowa da kowa sai a ce ashe amma shaitan kururuwa guda yayi ash-shaytanu ya'idukum al-fakar kuma wani guda zo a Qur'ani shaitan ne kai maku kururuwa cewa za ku kiyaye za ku talauce in kuna kyauta da kuke hasan al-basri yace abun mamaki shi Allah da ya yi magana sau dubu an karyata shi shedan da ya yi magana guda cewa talauci zai haye sai aka gaskata shedan to da haka mu yi kokari mu karyata shedan mu gaskata Allah tabaraka wa ta'ala to da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wayannan mutane suna son dole sai sun yi alfasha da mutanen annabi Lutu alaihi salam to shi ne Allah yake la'amuruka na rantse da girman rayuwarka innahu mutanen annabi Lutu lafi sakrati suna cikin maye ya'mahun suna aiwa fa hadatu sayha sai tsawa mai tsanani ta kama su sai haka jibril malaika jibril ya masu tsawa suka fadi suka mutu mushrikin a lokacin da rana ke fitowa faj'alna sai muka kai muka mai da garin sattu garin mutanen annabi lut sai muka mai da aliyaha saman garin safila ha ya koma ƙasa ma'ana muka turo jibrilu yayi magarin irin yadda aka yi ma juyin mata yayi magarin juyin mata sai da tallabe ya ɓaɓɓago garin ya yi sama da shi sai da aka fara yin kukan zakarunsu a sama ta ɗai sannan ya birkice su ya zama sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama shi ne Allah ya ce faɗi Allah saboda ƙarhin muka sanya ariyaha saman garin safi da haye dawo ƙasa biyar rafa a jibril jibril ya cikin garin nan nasu rasattu ya ɓamɓa kai ila sama ya sama da shi وأسقطها يوالو غير مقلوبة بالكشف إلى الأرض زوا كتا bayan an musu juyin mata saboda Allah ya yi fushi ga gari duk sun mutuwa amma Allah ce kuma a yi ruwan ruwa su sama ƙasa ita ma ƙasa ba a santa ba su da an ka biki ce cikin ƙasa ba wa amsarna alaihim muka yi masu ruwan hijaratar duwatsu min sijilin daga ƙonannan baƙar ƙasa wanda ke fitowa daga jahannama inna fi zalika al-mazkur a cikin wannan abu da muke ambato gare ka ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam la ayatin akwai ayoyi wa'anda ke shiryawa akan samu Allah tabaraka wa ta'ala amma ba ga kowa ba lil mutawassimin ga wa'anda yake masu lura masu wa'azantuwa su ne ahlul firasa wanda da sun ga abu sai su ce ina ganin kaza ko ina zaton kaza sai abu ya tabbata alhamdulillah anan ne muka zo karshen karatu mu na yau abinda muka faɗi daidai Allah ba mu da shi kuskuren da muka yi Allah ba mu Allah ba mu albarkar Qur'ani da wata Ramadan Allah sanya mu daga cikin wayanda ake yantawa a cikin sa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah sanya mu da imanin mu Allah sanya mu da kasan mu Allah ya kenta wannan jiha a gaba Allah ya saukar da alkhairi da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiyar mu na gida da na asibiti muna fata Allah ya